بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قدوة الآية شكرا تدعو إلى الذي قدر أربعين دقيقة بشبيه wanda shi ne ya dace da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na goma sha uku aya ta casa'in da hudu a cikin suratul rama tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai jaharin albarka masallacin الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله لكي صبر idan ɗan ƙwarar su iya tunawa muna cikin tsakiyar istar annabi musa da haruna da samiri lokaci ya yi halin sa muka tsaya so yau za mu ɗora ne a kan lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya dawo daga ganawa da ubangiji da ya ce ya zo ya tarar da mutanensa sun juya sun canja suna bautar dan mariki bautar wani allah alhali ya bar ɗan uwansa haruna ya kula da su sai gashi mutanen nan sun shiga wani addini ko sun canza addini sun kama wata ibada ta wani Allah ranar nan Musa ya baci kwarai da gaske bai ji daɗi ba har ta kai ga ɓacin ransa ya bayyana kuma ɗan uwansa haru da ya gane lalle ransa ya baci shi ne lokacin da ya dawo zai yi wa haruna magana sai annabi haruna ya fara bashi uzuri kaji kaji abin da ya faru tsakanina da mutane arama mai faru kana yabna umma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
yace lokacin da annabi Musa ya dawo a auna yanzu a tunaninka da annabi Musa tare da annabi Harun ranka Musa ya faci zai fara tuntuba ko tambaya ko bincika wanda ya bawa amana ya bar masa amana mutanensa ya haka yake so ya tabbatar da yawa annabi haruna sai ya amfani da wasu kalmomi da zai rage fushin annabi musa ya nuna masa zumunci da ke tsakaninsu saboda wato yawan kwantaka tana da tasu tasiri na musamman ya ce ya kai nan ɗan uwana ta wajen uwa yadda ummi ke ya ga wannan mahaifiya ta haɗa mu kaga wannan kalmar da ya jefa masa kalma ce da dole za ta sa ya sanyi kwarai da gaske. kada ka rike min gemu na ta akus bilin ya ce wa zai ra'asi kada ka rike kaina ta hanyar nuna zargi a gare ni kada ka rike min gemu kada ka rike min kaina ni na su asiyan da abai ka ni ba mu na saba wa magan da kuma ni ba mutum ne da na kauce wa bin ka imam da arusi ke cewa me ya fi da ta sa da na haruna ya amfani da uwa aka ce ya yi amfani da kalmar uwa ne bai ce ba ba shi ba saboda wato neman tusa zancen da kuma kwantar da hankalin annabi musa ya gane cewa wannan ciki ɗaya suka fito قال أنسي جعلنا لما قيل من أنه كان أخاه لأمه وأوي كما يدعى في شيوى أنقوى سميت وجنقوى كلمة جمهور على ليس كشيء لأنه موسى لأنه هارون قوى سلطان وسلطان أما وصف على ما سوى الشيء والذي يمنع أمه ya ce ɗan uwana da muke wajen uwa sai suka ce ai kana musa shi annabi musa dan uwan annabi haruna ne amma uwa suka haya da shi imamu alusi a tafiyar su ce a a jumhurin malamai sun tafi a kan annabi musa da annabi haruna wane wane ce an wato cewa da ya zo saboda shi a nan musa an ce mutum ne yana da yana da fushi a lokacin da aka saba wannan yana da zafi da haka ne zo sai cafki kan annabi haruna da hannunsa na dama ya cafke gemunsa kuma da hannunsa na hagu gashi ne yaya aka yi kabari mutanen nan suka zo suna bauta wani allah suna bauta da mutane yana cikin fushi ya damke gemunsa ya damke gashin kansa dan uwansa ne ba uwa ne uba ɗaya yace yaya ake kabari daga bautar Allah suka zo suna bautar dan maraki daga tafiya ko da jin gana da wani shi a zaton annabi Musa cewa annabi Haruna ya yi wani sakaci ne har ya bari mutanen sa suka yi suka fada wa Allah a nan gudu malamai suka ce a shi annabawa suna ajiye gemu ke tun da gari an ce ya jamfi gemun annabi harun ashe ya bar gemu gemu kamala ce sannan wannan yana nuna cewa ashe ba zai fi wani ganin ya nuna fushinsa in an yi shirka kun an saba wa nan Allah hatta annabawa suna nuna fushinsu yayin da aka saba wa nan Allah shi ne sai annabi Harun ya ce ya ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wa la ta'as kar ka rike mun gemu na ko kaina ma'ana gashin kansa ake nufi don ya kama gashi ne ana ma'ano yana da gashi mai yawa sai ya cafke gashi ya rike malam duk rubo za a yi maka a rike ka amma kar a rike maka gashin ka in yana da yawa ka cafke ka ba za ka iya kwanciya ba إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تغفر inda na yi musu fada inda na hana su bautar dan maraki a wannan lokaci za su rabu kashi biyu ne wasu su bi ni wasu ba za su bi ni ba to in ni kashitu ni ina jin tsoron lau an karto alaihim da na musanta musu wannan abin da suke yi na shirka la saru isbaini yaqtulu ba'dhum ba'dha sai sun zama kungiya biyu su ta yaki masu ta kashe junansu na riga na gama karanta su a yadda suka rubu ko su kan madina da zan zo in ja hankalin wasu in ce a daina yi a wannan lokaci to za su rabu kashi biyu sashi su ya kashe sashi su yi ta kashe juna a ce mutanen annan musa suna kashe junansu shi sa ne shi wurin ba musu yi kuma kar a zo ka zo ka ce an taɓo na farfarta bai da bani isra'ila ka zo ka ce bayan ka dawo ka ce mun ya kai haruna ka raba tsakanin bani isra'ila ولم تكن قبول kuma baka kiyaye zance na ba kalmar tarbu walam tarbu bi yake da walam tahfaz wasiyyati ina kuntu laka ukhlifni fi qawmi wa asli wa la tattabi sabil al-mujrimin baka kiyaye zance na ba baka kiyaye wasiyya ta bayan da lokacin da nace da kai kamar yanzu ka sa da zama alifa a cikin mutanen da tsara za ka tafi wani ne ba ka ji abin da na gaya ba sai musa ya dawo kan shi wannan samiri wanda shi ne sabon matan baro isra'ila قال فما خطبك يا سامري bayan annabi haruna ya gaya masa ya ci gaba da zama da su a cikin wannan yanayi bai yi musu inkari ba ba zan su rabu gida biyu sai ya gaya wa annabi musa ya ce ni abin da nake jin tsoro ga shi kai ma kuma na ce maka wata magana kaza amma walam tarbuka ai walam tattabi'a wa tuti'a qawl ka ce da ni ka zo ka ce da ni ban fi zancen ka ba wa khuluf ne fi qawmi wa la tattabi sabil al-mufsidin sai ya dawo kan wato shi sami malamai suka faɗa kamar yadda wasu da shi malamai su sai suke faɗa wannan aya tana ta dullu ala luzumi ifa'in layyati wa adami halqiha aya tana nuni akan wajibi ne namiji ya ci da gemu kan ya aski gemu dan da haruna alayhi salam yana aski gemu sa da annabi musa bai ci gemu ba sanannen abu ne gemu ana kyale cikin can asali zaka ce ofin liha murku shawari ku cika gemu ku dandasa gashin baki ku saba wani saba sai suka ce ai ifa'ul lahiyati min simati ar-rusul kiram cika gemu saka gemu barin gemu sifa ce ta annabawa masu karamci duk inda ka ji annabi ko mai hutu yana da gemu annabawa da manzannin da aka ce mu koyi da su wabi huda mu ko kuce ne tunda suna da wannan sifar to kai ma ya kamata ka koyi da su su ne waɗanda Allah ce ulaika alladhina hada Allah wa bi huda mu ko kuce ne amma yau Allah ya kawo lokacin da wasu suna aibanta gemu suna kyamar sifar namiji cika gemu shine sifar namiji sifatu zukuriyya ake cewa aske gemu sifa ce ta mace rashin gemu a haɓa sifar mace mu kuma cewa aka yi mu maza mu sifantu da sifa irin na maza dan sifa ce ta kamar rujula ce ake cewa cikar ɗan adam karo ke zama kamar mace wani abu da ya kamata mu ɗauka kenan a cikin aya a takaici wannan fushi na annabi Musa sai ya tashi daga kan Haruna sai ya koma kan wa Samiri wanda Samiri Samiri din shine ra'asul fitnati shine mudabbir fitnati shine uban fitina shine kullu dukkan fitinan ya tunkari Samiri yana kuke masa shine Allah ya ce sai annabi Musa ya ce da shi qala فما خطبك يا سامري يا كي سامري تكون من شأنك خطبك ما شأنك ما الذي حملك على ما صنعت من يدو كيف تأيكت أبدا تأيكت فتشنج أقوم تأينا لذو بطر الله سكدا سنة بوتر بوش سنة بوتر تمريك يا كي سامري من يسا كي وانا أبدا قال أنا أبدا موسى يا بس عدلشي يا تنبيشي يا باشي أنسى ya ji meye dalilinsa kalmar hatsu tana nuna sha'anu ko kuma al'amurul azim babban al'amari ana ce shi al-khatsu a larabci masdar ne na khataba ya khutubu kamar ka'ada ya ta'udu shi ne suke ce hada khatsun yasi ko kuma hada khatsun jalal a larabci جمعinsa خطوب خطوب wasu malamai suka ce in an ce khatbu to duk abin da yake da hadari shi ne ake amfani da lamari babba mai hadari shi ne ake ce da shi khatbu asalin sa al'amur qadim babban abu allazi yakthur fihi at-takhatub wa at-tashajub ko wa at-tasharub al'amarin da ake yawan surutu da tattaunawa a kansa حتى يخطب الخطيب الناس من أجله ليقولوا بقى زي ومتى يقولوا بقى صبر تو قال أمسى الدسامي لي يضاع أنا موسى قال وصلت بما لم يفسروا سيك جاء أنا موسى ني أين ناس من أبيل سوء تنانا بسلم شيني وصلت بما لم يفسروا ناس أبيل متنانا ناس بسلم kuma fatantu limanan ya fito bi na faɗaka da abin da ba su faɗaka ba kuma ra'aitu malam ya rabu na ga abin da ba su gani ba ni na fi su iya ni na gane abin da ba su gane ba daga na dora su akan wannan na fi su sanin rayuwa na gane abin da ba su gane ba su tubi malam ya suru bi عرفت ما لم يعرفوه ناس ما بين والسلمة فجعل حمد الاتساء ما لم تبصروا بالتاء على الخطاب واسم مسكتي بالياء على الخبر وقبضت قبضة من أثر الرسول سندم في تبايا تكركشن واتو kafar dokin jibri ina so gane wani a nan zai za a fara muku bayani yadda duka hankalin su turbaya ƙasa ta ƙarƙashin kafar dokin jibri ya ɗiba shi ne kabautu kabudatan min asarin rasu a rasu don ana nufin jibri wani masu sai na jefa wannan ƙasar a bakin ɗan marika kabartu kabdatan min asarin rasuli fa na bastuha daidai ke da fa'alkaituha na jefa wannan ƙasa ya ɗebi ƙasa ta ƙarƙashin kofatan dokin jibrilu ya ɗebi ƙasa sai zuba ta a bakin wannan ɗan marika wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da ya sa wannan kamarin in aka jera ku ijilar jasad da lahu kowa yana wannan kukan kawai sai kama yin kuka haka wasu malamai kuma malamai suka ce shi wannan sami shi ko yaya aka yi gane jibrilun ba an yi gane wancan dokin jibrilun ne aka yi har ma ya ɗebi ƙasan tafi-tafar wannan duki ne aka yi shi kan mai gida to sai su faɗi wata magana haka ne su wata gana malaman yawan kabin ya kauta daga ibn sumayci cewa wani lokacin da mahaifinsa ta haife shi a shekarar ne da ake kashe wato annabawa a wannan shekarar sai aka kama shi ta mahaifinsa shi sami ta dauki shi su sa shi a cikin wani kogo ta koye shi yana jariri don ci masa tsoron ta kama shi a kashi sai Allah ya turo jibril ya nuna masa shi sami irin fitinar da zai zai zai yada a duniya idan Allah ya masa nisan kwana ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza to wannan dai haka wasu malamai suka faɗa qur'ani ne da yi bayani yaya aka yi yace wa kadhalika sawwalat li nafsi kamar an tambaye shi me yasa kai aka yace haka kawai raina ya zayyana shi ne kadhalika sawwalat li nafsi haka raina yayi mu haka na ga dama sawwalat li zayyanat li sawwalat li hasanat li haka raina ya zayyana in hana banu isra'ila su rinka bauta wa allahnka su zo suna bautar dan malaka haka raina ana ga ya dace kawai ra'ayina ne ya kai musa to malam ya ce shi bayan haka قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
shikenan bayan ya yi wa annabi musa wannan amsa ya gaya masa sai kuma ya gaya masa wata magana shi ma annabi musa wacce take mummuna magana ce ko kuma mummuna addu'a ce ana فاذهب فإن لك في الحياة تتبي للي كي متقر كان رأي أن تقول لا نساء kaje kana yanke hukunci ga abinda za ka rayu a kansa kada wani ya yi mu'amala da kai kar kai mu'amala da kai ba ta taba haɗuwa da wani ba kai mu'amala shi lami sasa ana nufin kada wani ya yi magana kada kai wani magana kada wani ya shafi da kai kar ka shafi da wani layi wa alaihi ka amaru ko la tukhalidu bi la tukhalidu ahad wa la yukhaliduka ahad me ake nufi a nan musa ya ba da banu isra'ila umarni cewa kada a sake kula samiri shi ne fadha fa ina laka fiha ya ce an ta kula la misasa kar ku kusance shi kada ku yi masa magana kada ku yi mu'amala da shi kada ku zauna tare da shi Abdullahi na Abbas yanzu fasara sai ce ai ba shi kaɗai ba ma annabi Musa ya masa wannan ya ce da shi da ‘ya'yansa gaba ɗaya la nisasa laka wani waladika ba wanda zai kula ka ba wanda zai cakudayya da kai kuma har ‘ya'yanka ba bar bar kowa da kuna da wannan kamar wasa ne ko iya bala'in wahala wallahi wanda a yi masa shegen duka ba a azabtar da shi akan a yi masa wani mutum ya rayu a ce an hana kowa ya kula shi kowa duk inda ya jima wanda zai kula shi kuma da ya zama wurin kanci sa shi ba hukumar da aka yi masa kenan saboda sharrin da ya shuka wa mutanen annabi Musa bayan ya tafi ya basu farha fa inna laka fil hayati an takuna la misas kalmar bisasu daga almuwasatu abin da ake nufi kada wani abu ya shafi wani abu shine almuwasatu kada wani abu ya shafi wani abu aka ce samiri haka yake tafiya ya ta yawo bayan da abokanan zama sai dabbobin daji da awaki da tumaki in ka gan shi a cikin abu mai rage dabbobi ba yadda za a iya zama a cikin mutane sai dai cikin awaki ko cikin abin daji haka Allah ya yi wa samiri hukuma a rayuwarsa da rayuwa kuma fil hayati matuƙar yana rayuwa har ta kai ga yana zuwa wajen mutane sai su rika ce shi la misas la misas la taqrubni wa la tamassani kar ka yadda ku sace ni kar ka taba ni ba ni ba ke ya same ni kun san me nake so ku gane a nan ku duba yadda da ake bin umarnin annabawa ku duba yadda ake bin doka ta annabawa to irin wannan in irin wannan zamani ne da yake cike da munafurci ya fi gani sai annabin ya gama jiragen su wasu za su kira shi masu ce zo tare da mai hankali haka ne wani musamman ma yana da wani abu na duniya amma mu duba lokacin annabi ma kisar ka abu dan mali wani abu maka mace wani daga shi musulmi ne ma annabi ya ce addinin kula shi kwana hamsin wallahi ba wanda ke kula shi duk zagayen da zai je wallahi ba wanda ke kula shi to wani shi ne bambancin magabata da yan ƙarshen zamani su in sun ce suna yi suna yi da gaskiya to mu yanzu Allah ne ma zai ce a abu sai a kewaya a je a wakilu ana ganin kamar baya da ya je a yanka ziyar wasu malamai suna maganar ƙarin haske in tsautsayi ya sa a wancan lokacin samiri ya taɓa ka ko kuka yi shakuɗe yanci kuna rabuwa sai dai zazzabi ya kama ka kan zai kana neman kusanci na kira ke muna gamuwa in dai ka dai kai mu'amalar shi to zazzabi ma zai gaya maka cewa gobe kar ka kara duk wanda ku haɗu ka gamu da ciwo gobe za ka yi ta faru a'a na ne za
ya zama annoba ya zama annoba ya zama musiba idan hadin shi ce kai jiya ta sa mana zazzabi ba Yeah. na biyu annabi Musa ya ce da shi ka karanta wa inna laka mawa'ida wa inna laka maw'idan lan tukhlafa ya kai sami kana da wani maw'idi wani lokaci na azaba da aka tanadar maka lan tukhlafa a wata kira'ar ta ibnu kasir da abu amr da yaqub lan takhlifa بكسر الله me ke na ke lan tariba anhu ba kai saka boye ba kai saka fake wannan azaba ba wala mazhaba laka anhu ba inda za ka gudu wannan azaba za ta bal tuwa fi yawm qiyama sai ka ga da wannan wa'azi mawqi ranar tashi qiyama ba wannan bala'i da ka gamu da shi kuma Allah ya kira ka sai Allah ya maka azaba wasu kira sun karanta lan tahdafa أقول لك إني لن تكذبه ولم يخلفك الله وكيف تتريد الأمر الله يكشف كما الله تبارك وتعالى ذيك أو كأتيلة في أمر والمرضى كن جاءت عقوبة كن جاءت يتي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا duba zuwa ga Allahnka a raya barka bi zalika wanzur ila ilahika bi zalika kalli ne ka duba zuwa ga Allahnka a irin yadda ka raya kai alladhi zalta alayhi akifa wanda ka dawwama ka tafi a kan shi zalta wa dumta alayhi muqiman ta'budu wanda ka tafi kake bauta masa shine dan maraki dube shi larabawa suka ce a larabci ziltu af'alu kaza bi ma'ana zalaltu ko ko ah, suka ce mustu bi ma'ana wasistu kaga zalta ana nufin zalalta da tuharrir kan dawo wancan allah ta ka dan mai sai ka kona shi bin yanayi la tuharrir kan dawo sai mun kone shi da Allah. a kiran abu jafar بالتخفيف daga al-iqrar da konewa Allah da ka za a bauta masa za a kone shi inda shi Allah ya bai kamata ya ji a kone shi sun wadannan sifan nan filiyan ne na sifa sannan za mu ɗibi tokarsa waɗa shi ne da nan sifan nan da nusri yadda muke za mu yada in an ce nasu a larabci ka ɗebi abu ka waɗa shi ya iska bayan mun kone shi sun wadannan sifan nan za mu ɗibi tokarsa mu yaɗa ta filiyan da akogi na su ɓace yaɗawa malamai masu tafsiri suna faɗa cewa annabi musa ya kama wannan tambarin ya danna masa wuka ya yanka shi a gaban mutane kawai sai ga jini ya zo me yasa saboda ai ɗan maraƙi ya zama ɗan maraƙi da jini da tsoka a jikinsa bayan ya tashi ya ɗebo abin hura wuta ya danna wannan amalakin da mutanensa suka bauta masa bayan ya tafi ya sa masa wuta ya kone shi bayan ya kone shi ya ɗebi tokarsa ya je teku ya watsa wannan teku a gaban kowa ku da kuka je kuna bauta wa wancan Allah to ga abin da na musa ya ga Allah ke ya kone Allah me yasa ya musu wannan dan ya nuna musu cewa sun yi rikon shirme sun bautawa shirme duka wanda zai zana bauta gunki ya za ka ji kana bauta itace ha ya za ka bauta wa itace ko ya za ka bauta wa dutse ko ya za ka bauta wa idol gunki wanda mutum ne bai zauna a sassaƙi gunkin nan ba itace ne ba za ka je ba itacen warki ko itacen kanya ko itacen dorawa shi ba za a je a ɗauka a sassaƙe shi a yi mai da shi gunki wai mutum ya zo ya ajiye shi ya sa shi a gaban yana masa bauta yana da kwansa ya ba shi mai hana shi ala ya ba hauka da kyauce da wanda zai je yana bautar kabari mutumin da ya mutu a gidan ku ya mutu gashi nan baya iya wanke kansa akwai wata gawa saboda walittakanta da shehuntakanta da iliminta da karamata da matsayinta da ta wanke kanta akwai wani malami saboda darajarsa da matsayinsa ba a faɗe shi aka wanke shi ba ya mutu labarinsa ya ƙare haka aka ɗauke shi aka wanke shi aka sa shi a littafi aka ga tsaraicinsa aka tura rami a cikin ƙasa ya zo mutum inda yadda zai zai bari a jefa shi a wannan ramin aka binne shi aka sa masa itace aka sa masa tukunna aka sa masa ƙasa aka sa masa ganye aka binne shi sai kuma saboda tsabar gajeren tunani ka zo ka zo kana tana roƙon sa idan har zai iya ba da wani abu ya ba wa kansa kuma in zai iya hana wani abu to ya hana kansa ba wanda shi ne haɗarin bauta wa wani Allah musamman masu zuwa suna rukun gawai ba wani malami ba wani aka mutala ba wani shi ba wani kala shirika bauta a cikin kura da yake da matsayin da wai bayan ya mutu a ji abota masa ko a rufe shi amma yau ga mutane nan subhanallah wani zai yanki la'asar wani zai yanki asuba ya zai shigo na ke zai kamar wani yana ɗaukar sa har cewa ke duk wanda yake da buƙatar kaza da kaza ga malam wani ga shi wani ga shi a jihar Bauchi wani mai kacau kacau wani mai yayin ɗaukuwa wani mai yaduwa wani mai yaduwa wani mai kaɗanya wani mai wasece ana bautar da mutane take tsira su wanda ke wani mai wani mai wani mai yarbarewa gadon kaya
Kaji mana wai na wai wai wani ke gadon daya. Ai kuwa na wani ne sha suka. Don Allah mutane ku gane tauhidi ku fahimce shi. Me yasa annabi Musa ya musu wannan wa'azi ba wani magana a aikace nuna musu tuna cikin asibitin. التعليم بالفعل او خوف النفس من التعليم بالقول يقول شيء وقش الله كده الله انا صنع انا بابا da Allah ya yi bayanin abin da annabi Musa ya yi wa wannan amari don ya cusa bakin ciki da bacin rai ga sami sai da ma ya nuna masa ya ce wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifa kalli ga shi can allanka da ka tafi ka tsaya a kansa kana masa bauta kalle shi ko la nuharriqannahu sai mun kone shi thumma la nansifannahu fil yammi nasba mu ɗebe tokarsa sannan kuma mu ne mu watsa shi a cikin ruwa ya baje ina Allah yake Allah sai ya goyi bayan abinda annabi Musa ya bari da wannan ayyuka me yace إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو haka dai وسع كل شيء علما aha كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا na sai ubangiji bayan ya gama jawabin sai ya rufe ce inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu kadai fa Allah ubangijin ku abun bautar ku baya ɗaya ne la ilaha illa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa shine Allah din nan da babu wani abun bauta in ba shi ba wasi'a kullu shay'in ilma ya yi wa komai da irin wata ba abin da yake wannan istinab ne masu kulli ilhaqin haqqi wa yaqribu zance ne aka kawo maka shi dan a tabbatar maka da gaskiya a bata maka ƙarya إنما المستحق للعبادة والتعظيم هو الله wanda ya cancanci a yi masa bauta kuma a girmama shi ne Allah wallahi duk wanda ya bauta wa wani ba Allah ba ya yi asara ka yi aikin banza ka bari su duke ka kana bauta wa rawanin wancan kana bauta wa asuwakin wannan kana bauta wa wani kuwa saurara ka da Allah sun haɗa ka da wani Allah mun sha faɗa mana bayani yanzu wanda ya yi da inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in ilma zai zai sa wani malamin sa ko hoton wani malamin sa yana da Allah ya mai wani a yakin ko a ɗauki hoton wani wani shehi ko wani malami a sashi a gaba a cewa a ɗauki shi wanda a ƙasar nan mun sani shehunan da ake sa hotunan su a motoci a kifon da a ɗakuna a gidaje a kaza kaza an rubuta ana cewa a kafe su idan mutum yana da bukata ya rubuta wannan mutum ina da shi yanzu haka a gida in za ka yi addu'a ka sa hoton wai tun da ba ka da baka yi zamani da shi ba to ɗauki hotonsa ka sa a akilla a gaba ka ɗauki hoton duk abin da ke so a samu yanzu kun yarda da wannan za ku yarda da maganar shehi da ya ce duk wanda ya gani dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya gani shi ma dan aljanna ne an yarda ban gari kuwa ku bauta wa Allah shi shi kadai الذي وسع علمه كل شيء وزئين وسع الكومي ولا تخفى عليه خافية باب وانا ابو يكويا ليك يكويا والله wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka wanda ya san me kake bukata me kake so me ya baka so me bayarwa me hanawa me ɗagawa me saukewa me wasa'awa me kuntatawa tabaraka wa ta'ala Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad yaya za su raba ka da dadi su hada ka da lalilai na yawa mura son koyon kwallo mura koyon mutane to mu da muke cewa abokawa kai ka ce kana son bayan Allah mu Allah muke so gaba daya ya za ka bar Allah ka ce kana son bayan Allah ka so Allah ta dalilin son Allah duk bawon Allah da yake son Allah sai ka so shi kuma wanda irin bayan Allah ne wanda sai a yi ta bayani a kansu a manta da annabawa ne eh sun kai annabawa ne sun kai sahabbai ne sun kai tabi'ai ne sun kai tabi tabi'i ne to ya za a ta mana bayanin karama su matsayin su da darajar su amma ba mu san tarihin annabi Musa ba ba mu san tarihin annabi Dawud ba ba mu san tarihin annabi Sulaiman ba duk taro da ake mana karamar wani matsayin wani karamar wani darajar wani wani nan ba ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i shi a ɗauko mana wasu mutane su ne ake sa mana hoton su wannan can wani suka riga su zuwa idan kusanci da annabi ne akwai wanda ya kai wanda ya rayu da annabi wanda ya kai wa annabi ruwan alwala wanda annabi ya tofar da yawo ya canke ya shafa da kai wanda ya sha jinin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga gashin manzon Allah wanda ya aurar wa manzon Allah ya yasa akwai wanda yake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba ka bayani akan karamin su da matsayin su da darajar su me yasa aka aka yi takobi da sanin wasu daban ba su akwai ba tare da yawan tabi tabi sai ba ku gane ba لا إله إلا هو وسع كل شيء علما سألتي كذلك نقص عليك من أنباء كما كان يقول عمر استمتعك صلى الله عليه وسلم muke baka labari daga labaran waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa gata ya yi ta isanta masa a cikin alqur'ani ahwalul umam as-sadiqa halin al'ummomin da suka gabata kisa ce wa rusulan kad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima mun ba ka labarin wasu annabawa da wasu kuma ba mu gaya ba me ya fa'idar a bawa manzan Allah isa da labarin annabawan su gabata don a ƙara masa ilimi na a daga ainihin yawaita mu'ujizozinsa na uku a tabbatar da zuciyarsa shi annabi na hudu a rarrashe shi dangane da abin da ya same shi na daga wawaye da yake rayuwa da su na biyar a faɗakar da muminai dangane da halin al'ummomin suka gabata liya'tabiru wa yabta'ilu don su ɗauki izina kuma su ɗauki wa'azi وقد آتيناك من لدنا ذكرا حقيقة من بعد الكريم إن شاء الله من لدنا الكريم ذكرا وتون أمته شين القرآن من جرما من جرما شاء وأن التنويه للتعظيم لشأن القرآن الكريم أي وقد أعطيناك ومنحناك من عندنا mu dinnan daga gare mu in ji Allah mun baka daga gare mu zikirar wani abu mai girma wa huwa al-qur'anul karim wanda shine al-qur'ani mai girma jama'a wannan Allah yana magana akan al-qur'anin da yake gaban ka din ne yake hannunka Allah yake ga manzo Allah mun girmama ka mun baka shi yace wa hada dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun wannan ambato ne mai albarka muka saukar da shi shin musanta shi kuke wannan qur'ani da ke gaba zikirun mubarak wani ambato ne madaukaki mai albarka muka saukar da shi inda rabbul izza anzalna ashe wannan qur'ani saukar da shi aka yi ba rubuta shi aka yi gidan zai da amur ba zance ne saukake daga Allah afa antum lahum munkirun musanta shi ke an ambaci alqur'ani da suna azzikir imam razi yake faɗa cewa Allah madaukin sarki ya ambaci Qur'ani a nan da suna azzikir gashi nan wa qad atainaka min ladunna dhikra dili wa wa qad atainaka min ladunna qur'ana mun ba ka qur'ani sai da azzikir qur'ani ana nufin littafi madaukaki wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun me yasa aka ce da shi a zikiru saboda littafi ne da a cikinsa akwai duk abin da ɗan adam yake bukata na al'amarin duniya da lafiya ta ji wata magana ta malamai ma alƙur'ani a cikinsa akwai duk abin da ɗan adam yake bukata a duniya da lafiya sai dai karancin ilimin ku ya samu ba. مع القرآن باب أبن باب ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء أما رشن غاني وركفا بيانا من باب ما لا حد دنيا تتاشي بقى يقول إيه من القرآن والقرآن إلى بيانه إن شاء الله إنا سأملوك تشيء القرآن ذلك أمر وسبا يعني القرآن يجي akan wasu halittu na Allah ku ci irin yadda Allah ya halicci wannan halitta da irin abin da zamani ya tabbatar a kan wannan halitta a shi dama akwai a cikin Qur'ani amma duk wato findings ɗin da za su yi abubuwan da za su samu na ci gaba ko Qur'ani ya kawo su binnewa suke binnewa su ba sa bari a sani ai wani likita ya taɓa musulunta ya je ya gama bincikensa a kan guda ya zo ya ce i put some findings a kan guda ya yi search a kan guda ayyana da kaza ayyana da kaza ayyana da kaza cikin research da findings sun ne samu ai guda yana da hukukin sa akwai cuta a ɗan ɗaya akwai magani kuma maganin wannan cutar shine na cikin wannan mutum sai da gaba presentations ɗinsa likitoci musulmi suka ce wannan sama shekara dubu da nawa da ya zama bayani ya ce a tabbatar masa aka yi masa bayani aka jawo hadisi aka tabbatar masa kawai sai musulunta yana musulunta suka kore shi a aiki yana musulunta suka kore shi a aiki to suna nan akwai malamai da Allah ya ba su dama suna bincike akan sciences na Qur'ani wallahi idan suna maka wani bayani kan da zai da za ka yi mamaki halittar rana yadda take halittar tauraro yadda yake halittar kuda yadda yake kafar kuda yaya aka yi ta me yake tattare da sinadarin da ke cikin kuda halittar sauro halittar kaza abin zai ba ka mamaki kwarai da to Allah ya kira manzo Allah ya ba shi azzikir Qur'ani saboda duk abin da nan da yake bukata na duniya na lahira ko shi a cikin Qur'ani sannan littafi ne da yake bayani akan dukkan ni'imomi na Allah da baiwa da Allah ya yi wa mutane kenan fa fihi tazkir wal wa'd akwai wa'azi akwai fadakarwa sannan kuma shi littafin ɗaukaka ne duk wanda ya rike shi ɗaukaka ya sa mana akwai mutanen da ba kowa ba ne ba komai ba ne amma ta dalilin alkur'ani sun zama kowa sun zama komai ƙur'ani ke nan mai ɗaga ɗan talaka ya mai da shi wani ba wanda ya san ka kai wa kowa ba amma ta dalilin ƙur'ani za a san ka Allah ya ɗaga darajar ka ka ci abincin da mai miliyan dubu ɗari da ke ka samu matsayin da wanda ya tara duniya ba zai sami ta har duniya ta tashi ba wani wanda yake samun matsayi a wajen Allah sama da mai matsayin alƙur'ani duk abin da ya samu rubuta ko aiki misali ɗaya zan buga wancan ya tara miliyan dubu a garin su ya yi suna ya yi kuɗi wancan kuma ya haddace ƙwar'ani yana aiki da shi yana da'awa da shi kamar yadda wancan ya shahara aka san shi da kuɗi shi ma wannan aka yi shahara aka san shi da ƙwar'ani da aiki da ƙwar'ani da karanta da ƙwar'ani dukkansu sun samu shahara a wurin a haƙiƙanin gaskiya waye mutane suka fi son sa a cikin zuciyarsu mai ƙwar'ani ko da kuwa ce yana ba su kuɗi don shi soyayyar mai ƙwar'ani tana da alaƙa ne da soyayyar Allah wato don yana son Allah ya haddace zancen Allah sai kake son sa ba dan gangan jikin sa ba ba dan ya ba da kuɗi ba ba dan ya ba da wata alfarma ba ba dan ya ba komai ba a'a ba wai ainihin dirin jikinsa kake so ba a'a saboda albarkar Qur'ani da yake dauke da shi shi sa kake son shi kuma soyayya ce wacce da ba ta manta ba wacce sai suka mutu gaba ɗayan su ka ba su shekaru wancan wanda ya tara kuɗin duk inda aka shekara tara an manta da shi amma wannan bai qur'ani wannan malamin ba a manta ba da shi saboda abin da ya karantar da abin da ya ce bai bari a cikin gidansa kawai ƴaƴansa ne ko da qur'ani sai ba a manta da shi ba sau nawa ne suke zuwa su cinye gadon ubansu kudin da babansu ya tara musu cinye su manta da uba su manta kabarin uban ba amma yaya za a yi yaro ubansa ya koyar da shi ilimi ya koyar da shi qur'ani har duniya ta sha in dai yana numfashi zai ce uba na ni ne malamin qur'ani da mutane nawa ya haskakawa suka zai zama fitila ya haskaka wasu ma suka daɗa haskaka wasu wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun shi ne alqur'ani sharaf shi ne la zikrun laka ay sharafun laka ɗaukaka ce gare ka wali kaunika ɗaukaka ce ga mutanenka amma kuma so ka da sannu ba za ku a tambaye ku ya ku yan uwana ni Allah ya kasance da shi kai
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا shi Qur'ani kenan خالدين فيه na'am وساء لهم يوم القيامة حملا na'am يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا na'am فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allahu akbar يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن na'am
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan magana a dangane da Alƙur'ani abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya ba mu lada subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la